في هذه الدنيا ويوم البعث واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الرحيم التواب الكريم الودود الوهاب واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي انزل عليه الحكمه وفصل الخضاب اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه صفوة الصفوة ولب الألباب وسلم تسليما فأما بعد فاتقوا الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة المؤمنون واعلموا أن الصبر من الإيمان فاعلموا يا عباد الله أن الصبر بمنزلة الرأس من الجثمان فمن لا صبر له فليس له يقين ولا إيمان عباد الله وقد أمرنا الله بالاستعانة بالصبر والسلام وقد أمرنا الله بالاستعانة بالصبر والصلاة على جميع الأمور وأخبر أن الصابرين لهم, لهم الدرجات العالية والخير والعجور فقال مخبرا عن دار أهل الكرم فقال سبحانه جنات عدن يدخلونها ومن سلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار أمة الإسلام فإن سألتم عن حقيقة الصبر فإنه حبس النفس وإلزامها ما يشق عليها ابتغاء وجه الله وتمرينها على الطاعة وترك المحارم وعلى أقدار الله المؤلمة ردا بقدر الله عباد الله فمن عرف ما في طاعة الله من الخير والسعادة حان عليه الصبر والمداومة عليها وما في معصية الله من الضرر والشقاء سهل عليه إرغام النفس والإقلاع عنها أيها الأخوة في الله ومن علم أن الله عزيز حكيم وأن المساعب بتقدير الرعوف الرحيم أزعن للرضا ورضي الله عنه وحد الله قلبه لإيمان والتسليم فيا من انتابته الأمراض وتنوعت عليه الأوصاب اذكر ما جرى عليه اذكر ما جرى على أيوب نبي الله وكيف عسنا عليه بالسبب وحصول الظلفى حيث قال إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب ويا من فجع بأحبته وقرة عينه وأولاده أما علمت أن من حمد واسترجع بنى الله له بيت الحمد في دار كرامته وكان زيادة في إيمانه وثقلا في ميزانه فاعلموا يا عباد الله أن من صبر على الفقر والجوع والخوف ونقص الأموال والأنفس والثمرات فإن له البشارة بالهداية والرحمن, والرحمة من ربه والثناء والسلوات كما قال سبحانه ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ويا من أصيب بالعالم أو جروح أو أمراض تعتري بدنه أما سمعت قوله صلى الله عليه وسلم لا يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا عدن حتى الشوكة يشاقها إلا كفر الله بها من خطاياه وقال صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته سراء شكر فكان خير الله وإن أصابته ضراء صبر فكان خير الله وليس ذلك إلا للمؤمن فيا عباد الله فعليكم بالصبر على ما أصابكم والاحتساب فإن ذلك يكفف المصيبة ويجزل لكم عند ربكم الثواب ألا وإن الجزع يزيد في المصيبة ويحبط الأجر ويوجب العقاب فيا سعادة من رضي بالله ربا فتمشى مع أقداره بطمأنينة بطمأنينة قلب وسكون فيا عباد الله أقول ما تسمعون وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo wannan rana mai albarka ranar juma'a kamar yadda aka saba kamar kullum ana samun kudubobi daga gurin imam Allah ya saka masa da alkhairi sannan ana samun karantarwa daga wajen malamai a kan fannoni daban-daban ba don komai ba ana karantar da mu ne don mu gudu tare mu tsira tare a wannan kudubar tamu ta yau shi ne za ta karantar da mu game da wani gaggarimin hututun al'amari a cikin addinin musulunci shi ne abin da ya shafi haƙuri musamman haƙuri yana da fannoni yana da dangogi daban-daban kamar yadda muka ji a takaice a cikin kudu ba sannan akwai abubuwan da mutane ba sa ganewa game da kalmomi da suka zo cikin alkur'ani ko nassin hadisi da yawa in an yi magana a kan abu sai mu mai da shi a al'ada ko wata manufa da to duka wani abu da ya zo in an ambaci wata gaba kamar misali in aka ce haƙuri a musulunci to yana da ta'arifa da malamai suka yi da kuma nau'ika kala daban-daban da kuma yadda tsarin haƙurin yake kamar yadda yake wannan dukkan musulmi ya sani cewa maimaita kalmar haƙuri a gurinsa a dukkan al'amuran rayuwarsa kuma baya iya cin ribarsa ya samu mafuta mai kyau sai tare da haƙuri haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yake cewa wa annan nasara ma'asara dukkan wani abu da za ga mutum ya samu nasara ya samu agazi ya samu taimako to sai an yi haƙuri kamar yadda lokacin da sahabbai suke ta tambayan annabi sallallahu alaihi wasallam mata nasarullah Allah madaukakin sarki yake cewa ala inna nasarullah qarib inna nasarullah qarib agajin Allah yana kusa amma sai sun yi haƙuri da haka yan uwa al'ummar musulmi wajibi ne dukkan wani abu da Allah maɗaukakin sarki ya mana umarni da shi mu tsaya mu yi haƙuri a kansa dangogi guda uku kamar yadda malamai suka ce haƙuri ya kasu kashi uku akwai asabaru ala ta'atillah ka yi haƙuri a bisa duk abin da Allah maɗaukakin sarki ya ce biyayya ce ya ma umarni ka yi biyayya ga Allah ka yi biyayya da tafarkin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ya koyar ka yi haƙuri ka shi ne zaman mu lafiya sannan akwai asabaru an ma'asiyatillah haƙuri daga barin sabawa Allah wajibi ne mutum ya ga ya haƙuri duk abin da aka ce wannan abun ba shi da kyau mummuna ne yana da hatsari an ambaci na rukun azaba da tozarci da kaskanci da zargi a kai ka yi haƙuri ka rabu da shi wannan ka yi haƙuri a shari'a haƙuri mai kyau sannan akwai asabar ala aqdarin lahin mu'ulima haƙuri a bisa tsare-tsare da allah ya yi a kan bayi kamar yadda aka ji a cikin kuɗu ba akwai rashin lafiya akwai talauci akwai kuncin rayuwa akwai tsoro akwai sauran wasu abubuwa daban wanda duka za mu ji su wannan dole ne wajibi ne duka tsare-tsaren da aka sani cewa a shari'a ta yi kira akan ta yi kiran addini ya yi kiran musulmai akan cewa su zamto akan kaza ga yadda tsarin da ake so su kasance akai to wajibi ne mai haƙuri ne daga wannan kudu ba na farko ta fara buɗe mana da godiya ga Allah wanda ya yi alkawari wa masu haƙuri da lada mai yawa ba tare da wani ƙididdiga ba Allah maɗaukakin sarki ya sanya ƙarshen dukkan masu haƙuri ƙarshe ne mai kyau a duniya da lahira don haka duk wanda ya ce ya yi yana haƙuri a kan abin da shari'a ta ce yi haƙuri to zai samu mafita don haka akwai abubuwan da ake ce musu haƙuri wanda shari'a ta ce yi haƙuri a kansa akwai abubuwan da kuma kawai tsabar wani gidadanci ne da ko uhu sai a ce haƙuri ba wannan ba shi ne ake nufi haƙuri haka akwai haƙuri yadda annabawa suka yi yadda nagartattun bayan Allah suka yi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai da atba'u tabi'in da sauran bayan Allah na gari to irin sa ake so mu dora rayuwar mu akan irin wannan hakuri ta haka za ga alqur'ani cike yake duka sauran isas na annabawan da za ga cewa cike yake da su yi hakuri annabi Musa annabi Isa annabi Yusuf annabi Yaqub annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam duk sauran annabawa ta haka yin wa al'ummar musulmi wajibi ne mu zamto masu haƙuri kuma mu yi haƙuri wanda yake zamu in mu yi haƙuri don mu samu riba da samun lada a wajen allah don haka hudu ba take cewa allah ya sanya ya sanya wa masu haƙuri ƙarshe mai kyau a rayuwarsu ta duniya da kuma makomarsu ta ranar gobe alƙiyama ina shaidawa babu wani bisa cancanta da bauta sai Allah shi kadai ba shi da abokin hadawa shine mai jin kai mai karban tuban bayi Allah karban tuban mu shine mai girma kuma wanda yake da cikakke soyayya ga bayinsa mai ba da kyauta ina shaidawa lalle annabi Muhammad bawan Allah ne manzon Allah ne Allah shine wanda ya turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aiko shi da hikimomi da dabaru da kuma warware bayani manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine yake da jawami'ul kalim ayi magana a cikin yan wasu kalmomi amma sai a cika littattafai akan abin da suka kunsa na ma'anansu na abin da wannan magana take dauke da shi na daraja na albarka tsira da amincin Allah su tabbata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da iyalan gidansa da sahabbansa masu albarka masu tsarki tatattu masu zurfin hankali da tunani tsira da mutum Allah su tabbata ga bayan Allah wanda suka biyo bayansu da kyautatawa bayan haka kudu ba take ce mana mu ji tsoron Allah ya al'ummar musulmi masu imani mu sani cewa shi haƙurin nan haƙuri yana da a wato haƙuri yana daga cikin kututu ne na imani da haka ibn qayyim ya yi magana garganniya akan manzilatul manzilatul sabar a cikin littafin sana madarijus salikin baina iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in zaga matsayin masu haƙuri da matsayin haƙuri da haka duka wannan yana da kyau cewa musamman ne ake nufi da haƙuri a cikin addini to shi wannan haƙuri yana daga cikin imani shi haƙuri a matsayin kai yake daga gaggar jiki kaga mutum ba zai rayu ba tare da yana da kai ba a ce a cire kai a ce kuma mutum ya rayu ta ba maganar rayuwa haka ne in a rayuwar musulmi aka ce an cire masa haƙuri to ba wani abin da zai rago a rayuwarsa sai wahala da abin da aka ce ya same shi ba zai yi haƙuri ba ba zai bi shari'a ba sai sa Allah maɗaukakin sarki ke cewa biyu sabaran jamila ana faɗa wa annabi sallallahu alaihi wasallam ta yi haƙuri haƙuri mai kyau domin duk wanda ya haƙuri na shari'a to yana da riba yana da kyakkyawan sakamako kudu ba take cewa duk wanda ba shi da haƙuri to ba shi da cikakken gamsuwa da allah kuma ba shi da cikakken imani kudu ba take cewa ya ku bayan allah allah ya umarci bayinsa da su ta taimakekeniya da juriya da haƙuri da tsayar da sallah a dukkan al'amuransa aya da suke cikin suratul baqara wasta'inu bis sabri was sala lallai Allah madaukakin sarki ya bada labarin cewa masu hakuri suna da mataki mafi daukaka da alkhairai da kuma lada kuma yadda Allah madaukakin sarki ya bamu labari a cikin suratul ra'd aya ta aya ta 23 zuwa ta 24 Allah maɗaukakin sarki ke cewa Allah ya tanadi wata aljanna wacce aka ƙyanƙyara ta za su hige ta da duk wanda ya zama yana kan nagarta daga iyayensu matayensu zuriyarsu mala'iku suna shiga gurinsu suna ta kowace ƙofa suna cewa amincin Allah su tabbata a gare ku sai aka ce bima sabartu sanadiyya sanadiyar abin da ya ja muku wannan samun gara basa da wannan duk nemomi da za ku gani haƙurin da kuka yi to shi ne wannan ya kakasa duka kashe-kashen haƙuri duka al'ummar musulmi sun yi haƙuri a kan abin da allah maɗaukakin sarki ya ainihin sanya su a kai sun yi haƙuri a kan bautar allah tsantsa mai kyau tacciya sun yi haƙuri gujewa saɓa wa allah da tsarkin zuciya sun bari a matsayin domin in ka yi ibada da manufan ka yi ta bisa tsarin yadda aka ce to kaga za ka samu lada hakan aka hana ka kamar yadda aka hana zina shan giya cin riba ƙarya yaudara da sauran wasu abubuwa in ka bar duk abin da Allah ya ce shi ma lada ake rubuta ma an gane ko a to sai isa kuga wannan ya kasu ya ce madalla kyakkyawan gida ya tabbata ga waɗanda suka yi haƙuri na shari'a al'ummar musulmi inda za a tambaye ka akan game da haƙiƙanin haƙuri menene ake nufi shine yake cewa shine ka tsare ranka da lazamta mata don kwafar da ita duk wani abin da zai za ka ji cewa ya zo yana nema ya zama ya wuyatar da kai ka nuna cewa ne sauƙi ne don neman yardar ubangiji da horar da ita akan biyayya wa Allah da barin abin da Allah ya haramta da kuma tsayuwa akan yarda da darullahil mu'lim abubuwa masu raɗaɗi wannan abun yana da wahala sai isa can wata sati imam ya yi ya yi kudu ba a kan mai a kan abin da ya shafi al'imanu da ƙaba'illahi wa ƙadari wato imani da hukuncin ubangiji da tsarin da Allah ya tsara bawa a kan mutum ya haƙuri a kan to kun ga wannan yana daga cikin abin da yanzu ya yi wahala sai wanda kawai Allah ya nufa da jin to muna roƙon Allah ya sanya mu cikin waɗanda za su ci wannan jarrabawa a yake cewa wato shine yarda da tsarin da Allah ya ya ku bayin Allah duk wanda ya yarda ya gane cewa da zai yi a duk wanda ya san cewa abinda yake cikin alkhairan da yake cikin da'ar Allah da dace to haƙuri ba zai masa wa- zai taushi duk abin da aka ce wane ka yi haƙuri ka yi kaza wane ka yi haƙuri ka bar kaza wane ka yi haƙuri ka cije da kaza za ka cewa duka mutum yana iyawa tun da shari'a ce ta yi umarni allah ne ya umarni haka nan za ga mutum ya san ɗaci da matsalar da in mutum ya saba wa allah duk mutumin da ya saba wa allah fa yanzu akwai wanda zai saban allah ya ce dar- mutuncinsa gaba ya yi ko baya baya yi kaga kenan mutum sai ya gane sai yasa kullum ake fa- magana akan waɗannan yan bid'an nan wanda ba su damu da addini ba kawai dai su dai suna cikin ko suna cewa suna musulunci amma ba musulunci su- wulakanta musulunci suke yi. ba wani maganin musulunci a gurinsu ba wani maganin mutunta addini a gurinsu da haka a guji waɗannan mutane a fita daga sabgarsu suna suna zuwa akwai waɗanda yake gaba ɗaya ba su da aƙida sai su zo suna ganin ai dole don su samu zuciyarsu su ba su wani abu suna taimaka musu akan abin da suke kai na ɓarda wannan ba daidai ba ne don haka wanda duk wanda ya san abin da yake cikin saɓan Allah na cutarwa da tsanani da mutum mai saɓan Allah yake shiga ciki to zai yi sauƙi a gare shi ya jayar da ransa ya tunkuɗe ta ya fincikar da ita ba zai saba wa Allah ba. kudu ba take cewa ya ku yan uwana a cikin musulunci wanda ya san cewa Allah mabuwayi ne mai hikima mai ƙarfin iko ya san cewa duk wata jarrabawa da zaka gani cewa Allah ne ya tsara ta daga ar-raufur rahim Allah shine mai rangwame mai jin kai to in muka ga Allah ya jarrabe mu to daga ar-raufur rahim take shine Allah mai mai mai rangwame mai jin kai to duk wanda ya duk wanda ya ya san cewa jarrabawa tsara ta tana daga wajen Allah ne to zai jayi zuwa yarda da wannan sannan kuma Allah zai sami Allah zai yarda da shi zai samu shiriyan shiriyan zuciya da imani Allah zai sa masa imani da aminci da kukuta daga dukkan wani abu Allah ka amintar da mu kudu ba ta ƙara ce mana ya kai wanda wata rashin lafiya ta same ka ya kai wanda kake cikin nau'i'ika na ausa masa'ib musibu da yawa ka tuna abin da ya gudana akan in wani yana jin cewa yana da matsayi yana da imani yana da wani aiki da yake hidiman addini baka kai annabi sallallahu alaihi wasallam baka kai annabawan Allah ba to sai muka kawo kissa daga cikin annabawan Allah wanda yake abin misali ne annabi ayyub kaje kissarsa akwai wani kissasul qur'an kissasul qur'an wanda yake shi wannan duk wata ƙarya da ake sawa akan annabawa zai zo ce kaza da aka faɗa akan su ƙarya ne kaza da aka faɗa akan kaza haka ya gama littafin gaba ɗaya duk wani abu da bai tabbata ba za a ga kawai ce kaza da ake cewa wani kama akan kisan annabi ayyubu da ake cewa ai har tsutsutsi yake kaga wannan ƙarya ne to duka za a ga irin wannan amma dai Allah ya jarrabe shi matuƙar jarrabawa ta isa abin misali a yake cewa abin da ya gudana akan annabiyullahi ayyub yadda Allah ya jinjina game da haƙurinsa da kusantuwa da ya samu ga ubangiji Allah maɗaukakin sarki cewa ya ce inna wajidnahu sabiran ni'mal abd Allah ya jinjina masa yake cewa mun same mai matukar haƙuri madalla da bawa innahu awwab kalmar awwab mai matukar juyar da al'amuransa ga ubangiji babu tantama a ciki wannan aya tana cikin suratul sad ayata ayata 44 daga yan uwa al'ummar musulmi mu yi haƙuri mu juriya mu zamto muna yi wa bakinmu linzami akan wasu abubuwa da muke tattaunawa akai ya kai wanda Allah ya jarabe ka da wani masoyinka ɗa ko ya ko wani makamanci Allah ya jarraba da karɓe shi ko wani wanda kake so kake ƙauna ko ɗanka ko dai wani ko mai mahidima ko wani aboki ko dai makamantan irin wannan ka sani cewa duk wanda ya gode wa Allah ya yi istirja'i ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa khlif li khairan minha wannan tun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana nan a manzan Allah ya koyar da tarbiyyar sahabbai duk abin da ya same su su faɗi wani kuma daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam akwai ummu salama lokacin da Allah ya jarrabe ta da ni rasuwar mijinta da ta faɗi sanadiyar wannan faɗa ne fa sai aka mata canjin da ya fi mijinta tana cewa ya za a samu kamar abu salma sai ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo yana ta yin neman aurenta kun ga za a haɗa matsayin da abu salma yake da shi da annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan yana daga cikin ribar komawa da duk wani abu da ya shafi ɗan adam na jarrabawa rashin lafiya wani rashin dukiya rashin kaza kawai ka faɗi wannan kalmar ka riga mai ta sai a bar kaga kenan mutum ba zai tafi wajen ala gafata boka ba ko ya je yana ƙara rikita ma imaninka da sauransu waya ka suke cewa wai boka ma an je wajen su cewa ake cewa ala gafata Allah shirya da mu dan haka wannan yana daga ciki duk mutumin da ya haƙuri to Allah zai gina masa wani gida na jinjina da yabo da haƙurin da ya yi sannan yana da ƙari imaninsa da nauyi a skelinsa da zai samu don haka ku sani ya bayan Allah cewa duk wanda ya haƙuri akan talauci talauci akwai wani littafi izamul hasanati inda Allah wannan littafin za ga cewa yadda wadata in mutum yana ganin wadata ai wani daraja ne aka mutu to shi ma talauci matsayi haka malami ya kawo kowanne sai ya masa babin cewa yadda kake ganin wadata matsayi ne to talauci shi ma matsayi ne don haka mutum ya rike matsayin kenan zai ci riba to Allah ka ba mu ikon rike matsayin da Allah ya ba mu a yake cewa ka sani cewa wanda ya haƙuri akan talauci da yunwa da tsoro da rushewan dukiya hasarar dukiya da ko rasa rai ko wasu kayan amfani da aka rasa yake cewa wannan duk akwai bushara mun karanta wannan aya din zai samu riba yake cewa kai wanda aka jarrabe ka da wani raɗaɗin rashin lafiya ko rauni ko wani abu wanda ta zo take ƙazan jikinka ka sani cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani abu na damuwa na raɗaɗi na bakin ciki na cutarwa da zai samu min har kaya da yake takawa in dai mutum musulmi ne mai imani sai ta kankare masa wani abu da kuskurensa da yasa kuke gani za ku ji ana cewa Allah ya sa wannan jinya ta zama kafara to tana zama kafara me kake yi da ke yasa ake so duk abin da Allah ya dora wa dan adam kamar da shi kan shari'a don ka ci me don ka ci riba har ya zamto kayi abin da ka rasa wannan riba annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a wani hadisi yake cewa akwai abin sha'awa abin birgewa ga al'amarin mumini dukkan al'amarin mumini gaba ɗayansa alkhairi ne ya ce in wani abu ya same na farin ciki godiya yake ga Allah godiya ga Allah ɗin shine mutum ba zai samu dukiya ba zai sai ya samu kuɗi ya ji lafiya ya ɗaga mutane hankali a gari ba saboda ya sai sabon mashin saboda ya yi wani kaza saboda ya yi aure ya zo a kwana ana ana cutar da mutane a gayyato 'yan iskan mutane su zo su kwana suna tsiya ko ba, mutum ya ce wai wannan abu ne na, addini wannan baya cikin addini shi mumini duk abin da ya samu zai bi shi da biyayyar allah sai abin ya zama masa alkhairi in Allah ya jarrabe shi da talauci ko rashin lafiya ko wani kuncin rayuwa sai ya haƙuri hakan sai ya zama masu alkhairi amma ba mai wannan sai muni da haka yan uwa al'ummar musulmi a wajibi ne kudu ba ta ce wajibi ne mai haƙuri akan dukkan jarrabawa da ta same mu kuma mu sani cewa hakan shi zai sassauta mana ya kwaranyar mana da wannan mu samu sakamako cewa raki a ji mutum yana ta ihu akan wani abu da ya same shi zai yana ƙara musiba ne yana ƙara yana rusa lada yana wajabta horaswa ya ce to kai ne mai dace wanda ka yarda da ubangiji shine mahalicinka abin cancanta da bauta ka tafi akan tsarin da Allah maɗaukakin sarki ya sanya da haka yan uwa al'ummar musulmi mu yi haƙuri wajen dukkan abin da shari'a ta ce mai haƙuri da shi الله شريكا اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الكفر والكافرين ودمر اعداءك اعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين الموحدين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد قوموا الى اداء الصلاه
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم